السيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda da taimakon shi ne da amincewar shi ya sake kadarta saduwan mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu wato wanda muka saba karantarwa a cikin wannan masallaci insha Allah gashi nan wato ramadani ya gama kenan yau za mu tashi da kamar zamantarwa akan kamar goron sallah ne zan mu yi karatu na cikin wannan littafin manzuma ta abi ishaq al-ibiri sannan kuma in ya so sati mai zawa da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi wato akan karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wato siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin wato mu shiga cikin littafin nan ba laihi mu tunatar da junanmu da kuma mu gani wasu irin abin lura muka ɗauka a cikin wato wannan wata mai albarka watan ramadan wanda ya gabata babban abu dai da muka sani wanda allah subhanahu wa ta'ala dalilin shi ne ya farlanta mana wato watan ramadan yake cewa shahar ramadan ya yi wallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wato dan ku samu takwa ya ku wanda kuka yi imani wato allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku wato azumin watan ramadan kamar yadda aka fallanta ma wasu al'ummomi da suka wuce gabanin ku azumi wato don ku samu takuwa kenan babban abu akan abin da ya shafi watan ramadan shine wato mutum ya samu ya ji tsoron allah a cikin wannan watan shin hakika mutum a cikin wannan watan da ya wuce mun samu kanmu mun samu tsoron allah mun samu mun yi ta hakikin wannan tsoron allah ko kuma ba mu samu ba abin da muke nema a cikin wannan watan na ramadan mun same shi ko ba mu same shi ba shin ibadun da muka yi a cikin watan ramadan mun tsaya mun yi ibadun ko kuma ba mu tsaya ba muka yi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wani hadisi da yake tsoratarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hau saman mimbari sahabbai suka ji shi ya ce amin amin amin har sau uku sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama mun ji ka hau mimbari ka yi abin da baka saba yin shi ba ka ce amin ka ƙara cewa amin ka ƙara cewa amin yaya ne ne aka yi menene ka ba mu labarin menene yasa kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu da yawo mumbarin nan jibril alaihi salatu wassalam yazo yace mishi raghima anfu imri'in adraka ramadan falam yughfar lahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wato hancin mutun ya tabe mutun yayi asara mutumin da Allah subhanahu wataala yasa ya riski watan ramadan amma har ramadan yazo ya kare ba a gafarta mishi ba to shin muna cikin wanda Allah subhanahu ta'ala ya gafarta ma a cikin wannan wata ko kuma bin mu ciki muna roƙon Allah ya karbi ibadunmu haka kuma a cikin wannan watan Ramadan mun gani irin abubuwa da muka samu kanmu Allah ya mana falala Allah ya mana baiwa ya ba mu ikon muka yi sallah muka yi azumi muka yi istighfari kai ne ka tashi dare kai na filfilili kai ne an yi azumi da kai kai ne wajen shan ruwa kana ta addu'o'i kafin a sha ruwa kai ne wajen sahur kana addawoyi kayi karatun alkur'ani kayi kaza kayi kaza to babban abu da yake akan ka bayan watan ramadan kada ka zamanto irin wadda Allah subhanahu wataala ya bada labarin ta sai ta zo ta kulla kitsan ta ta zo ta warware kada ka zamanto ka kulla ibadu kayi aiki na ibada bayan watan ramadan ka warware shi da kuma abin da yake shine na saban Allah shine abubuwa na zuwa ga zunubai shine abubuwa na abin da bai kamata ba ina ya kamata wannan shi ma abu na biyu abu ne na lura ya kamata mutum ya lura a cikin wannan wata bayan wannan wata na Ramadan ya zamanto wato mun lura akan wannan sannan abu na uku kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ibada ba a cikin ramadan ba ne kadai ake sallar dare ba cikin ramadan kadai ba ake yin ta azumi ba cikin ramadan ba ake yi kadai azumi yanzu akwai sitta shawwal da yake zauwa cikin shawwal muke kai sitta shawwal bayan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa man sama ramadan summa atba'ahu bi sittin min shawwal kana ka siyamid dahr wato dukkan mutumin da ya azumci watan ramadan sannan bayan azumin watan ramadan ya biyo da azumi kwana shidda a cikin wannan wata na shawwal to kamar ya azumci shekara guda ne yana azumi kenan kaga wannan falala ce wannan baiwa ce wadda idan Allah ya kadarta ka samu ka azumci watan ramadan wato kai azumci wannan kwana shidda a cikin wannan wata sai ka shiga daga cikin wannan falalolin sannan akwai irin misali kai ne ko cikin watan ramadan baka samu ba kai completan shiga baki ɗaya baka da lahiya misali kenan bayyan nuna cewa in baka rama ba wancan wato baka yi ba sitta shawwal a kana iya ka jinkirta rama wancan in ka yi sitta shawwal in in ka samu ka rama cikin shawwal in ko kuma bayan shawwal duka wannan bai hudda maka daga cikin wannan lada dalili kuma akan haka shine hadisin da Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take faɗa cewa ba ta samu da rama azumin da ake bin ta na Ramadan na bara har sai Sha'ban ya zo kenan sha'ban shi kuma yana gaka da wani ramadan zai zo shi kuma sitta shawwal bayan ramadan yake kuma wannan ba yake nuna ba cewa wato ita aisha yarda Allah ta tabbata gare ta ba ta yin azumin wato sitta shawwal kenan koda ana bin ka azumin watan ramadan Allah ya kadarta baka da lahiya baka samu baka cika azumi ana bin ka wasu kwanaki baka yi ba wannan bai hanawa ka yi sitta shawwal azumin shidda a cikin wannan wata na shawwal da ake ciki sannan idan mun duba annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kana ka siyamu daha ya kasance kamar ka azumci shekarar ka ne gabaki daya mun sani Allah subhanahu wataala ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na Allah ne shi Allah shi yake sakanta ma mutumin da ya azumi amma idan ka duba faɗa Allah subhanahu wataala al-hasanatu bi ashri amsalha dukkan aiki da kai guda za a baka tankwacin shi wato su guda goma misali kai ne ka yi azumi guda to za a baka kwatankwacin kamar kayan azumi goma ne wajen lada to ka azumci watan ramadan kwana nawa kwana talatin yana an baka kwatankwacin ka azumci kwana nawa kwana ɗari uku sai ka gamo shi da kwana shidda kwana shidda kai azumin kwana shidda kenan azumi kwana nawa ne aka baka kwana sattin wata biyu idan ka gama kwana ɗari uku ga sattin 360 idan ka yi divizan shi zuwa watanni zaka ga ya baka shekara guda yana shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana ka siyamid dahr yana ayi kokari bayan watan ramadan akwai sitta shawwal bayan sitta shawwal ma akwai azumin litinin da talata azumin litinin da alhamis azumin litinin da alhamis akwai azumin ashura akwai azumi na kwana uku kwanukan haske a cikin kowane wata duka wannan ibadu wato kada ya nuna cewa kai kawai sai azumi ya zo kake wato ibada kai kokari ko da baka samu ba kake yin azumin litinin da alhamisi kada wata kada wata ya zamanto ya kare ba kai ba wannan azumin na kwana uku kowane wata kai azumin kwana uku Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka kuma abu na gaba akan bayan azumi irin yadda magabata suka kasance bayan azumi suna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa musu wannan ibada da suka yi ta azumi ba wai cewa ka yi azumin shi kenan a ka dace ba shin an karɓa maka ko ba a karɓa maka ba shine dole ka tashi da istighfari dole ka tashi da roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa ma wannan azumin naka da kai mutane da yawa aliyu bin abi talib yake cewa ba wai ya zamanto kayi ibada shine ya kamata ka himmantu da yin ibada ka himmantu da kayi ibada amma ka himmantu da abin da ba yake zawa bayan ibada shin an karba ma ko ba karba ma ba saboda Allah subhanahu wataala yana faɗa cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin sai wanda suke almuttaqin masu tsoron Allah na kirki sune Allah yake karba musu ibadu kenan kai ta roƙon Allah subhanahu wataala na da ya karba ma wannan ibada da kai ta azumi ya karba maka ita saboda magabata sun kasance wata shidda suke roƙon Allah ya karba musu ibada su ta azumi su ringa kuma wata shidda suna neman Allah ya kai su wani azumi misali yanzu ramadan ya kama shawwal ramadan ya kare shawwal ya kama suna roƙon Allah ya karba musu ramadan insu a zo shawwal zulqaida zulhijja muharram safar rabi'ul awwal duka suna roƙon Allah ka karba mana ramadan in wannan da mukai rabi'u sani suna roƙon kuma Allah ya kai su ramadan na gbaɗi wannan shine ya kamata mutum ya zamanto ya himmantu da shi akan abin da ya shafi ibada haka kuma kada ya zamanto wato ka rudu ka samu garar ka samu ujub wato kana birge kanka cewa eh ni a cikin ramadan na tashi na yi qiyamul layl ni a cikin ramadan na yi azumi ni a cikin ramadan tunda aka ware ramadan sahun warko nike baya daga liman sai ni ba kada ka rudu da wannan idan kada so aikin kai tabbatu ka samu nutsuwa kaskantar da kai ya kamata ka yi ka ringa ɓoye aikinka a wajen mutane ya zama to ka nema Allah subhanahu wataala ya karɓa ma wannan aikin ba ka zo ba kana yin rudi kana yin hukun burge ku a wannan shekarai masallacin ku kaɗai kuka yi sabka tun daga da kuka yi sabka biyu ma ko kuma da kuka yi sabke guda kuma kuka ƙaro da iziyi ishirin duka wannan abu ne wanda bai dace ba akan abin da ya shahi mutumin wato da yake da yin wato ibada babban abu dai a cikin wannan wata shine mutum ya roki Allah subhanahu wata'ala ya karba mishi ibadu yana daga cikin alamomi na karɓar ibada kuma shine wata ibada ta biyo bayanta ibada ka tana nuna ta karbu bayanta ka biyo da wata ibada ta nuna sannan ya zamanto bayanta baka koma ba kan wasu zunuban da da kake yi sannan bayanta bai zamanto ba dukkan wasu wato al'amurra da ya zamanto a da ka kasance wato kana yin su ya zamanto a same ka kamar kai kawai ramadan inda aka zo kamar wani kaso ne aka saka deja ka yi instalon komi ramadan yana karewa kawai zaka koma kan kominka da yawa wallahi haka ne magabata yanda suke jin bakin ciki da huta ramadan suna jin bakin ciki ramadan ya zo ya kare ka duba ka gani azumin duka yaushe ne muka fara har ya kare an wuce fa aikin da muka yi in kayi na kirki kayi an Allah ya karba ya karba in baka yi ba na kirki kuma ya tafi haka nan ya tafi kenan ka duba ka gani ya ne ne zaka fuskanta yanzu mutanen da wanda da kafin Ramadan muke tare da su ana tunanin za a yi Ramadan da su amma yanzu ba a yi ba da su wasu a cikin Ramadan in suka rasu kaga duka wannan Allah subhanahu wataala ne ya sani baka sani ba kai ka kai na gaba ko baka kai ba Allah subhanahu wataala ya datar da mu insha Allah wannan dai abin da ya sawwaka akan abin da ya shahi wato shin huda da kuma abin da ya shafi watan ramadan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana wato ibadodinmu da muka yi a cikin wannan wata allah subhanahu wa ta'ala kuma ya maimaita mana wasu wasu watanni na ramadan wato da cikin ƙoshin lafiya kuma ya ba mu ikon azumta shi kuma idan mun azumta allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana insha allah za mu shiga cikin wannan kasida ko wannan manzuma ta abi ishaq al-albiri wanda baitinta adadin baitotinta baiti 115 ne ko baiti 115 ne malam ya yi ta ne akan abin da ya shahi bangaren wato kwadaitarwa akan abin da ya shahi neman ilimi da kwadaitarwa akan abin da ya shahi gurin duniya da kwadaitar da dukkan mutum ya samu nutsuwa ya san duniyan nan da ya zo fa wuri ne ya zo na wato aiki ba wuri ne ba ya zo na hutu ba wuri ne ya zo yan ya rudu da kan dukkan abin da ya shahi wato duniya abi ishaq al-biri sunan shi ibrahim bin mas'ud bin sa'ad cikakken sunan shi shine ibrahim bin mas'ud bin sa'ad wanda kunya shi abi ishaq al-biri sannan an aihe shi shekara hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama tana 377 ya mutu a hijira tana 459 wanda yana da shekara irin 82 82 idan ka duba sannan kuma yana daga cikin manya-manyan malamai da Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita rayuwarsu wannan littafin nashi ya yi shahara da shi ya yi shahara da shi wato a cikin wannan littafin kenan insha Allah za mu karanta abin da ya sawwaka a cikin wannan majalisi in ya so zuwa gobe sai mu ci gaba la'alla mu ci gaba a can majalisin da zan mu karanta inda muke karanta umratul ahkam kenan masallacin sabilul huda kenan za mu ci gaba da littafin Allah ya yarda kenan nan sai satin sama kuma shi kuma nan mu hau sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam malam yace bismillahir rahmanir rahim kenan insha Allah zan karanta abiyat in in yaso sai mu sai mu dawo malam yace tafattu fu'adaka al-ayyamu fatta وتنحت جسمك ساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخضوع وحتى متى لا ترعوي أنها وحتى أبا بكر دعوتك لو عجبت إلى ما فيه حظك إن أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجل ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا دللت ويهديك الطريق إذا دللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لسا حفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد زقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا ألهاك عنه عنيق رود ولا خدر برب بزينته كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت kenan zan mu gani in mun kai zuwa baiti 20 insha Allah malam yace a farko bayan yayi bismillah baiti na farko yace tafuttu fuadakal ayyamu hatta wa tanhitu wa tanhitu jismaka sa'atu nahta wato al ayyam kace kwanuka tafuttu fuadaka fattan wato sun kasance suna dandakewa ko kuma suna kyakketa abin da ya shahi wato rayuwarka abin da ya shahi jikinka abin da ya shahi gangar jikinka kwanukan da muke yi a rayuwa yau da gobe a kwana a tashi sun kasance suna ciccira wato gabanka jikinka ga baki daya haka yace wa tanhitu jismaka sa'atu nahta ita kuma sa'at sa'o'i awa kaza da kaza da kaza su kuma sun bi suna heheke ga kamar misali idan ka ɗauki wani abin da zaka heke ka ɗauki wani gurji-gurji kana heke shi to sa'o'in yau da gobe na rayuwarmu sun kasance suna heke ka malam yake so ya gayi maka anan cewa yau kai ne an ahe ka ka duba ka gani lokacin da aka ahe ka kana ɗan ƙarami ka tashi ka warware kai zamanto kana da ƙwari ya zamanto ka koma kana durkushewa kana durkushewa har ya zamanto ka tsufa ka mutu kenan menene ya tafi da kai kwanuka kwanukan rayuwa da ka gani suna tahiya a ba kwanuka bane wanda kawai a muna jin daɗi kaga mutum idan lokaci yayi a ce yau anniversary in shi ya wuto yana kwasa fata yana bushe menene wai shi yana jin daɗi bai san ba tamurru binal ayyamu تمر بنا الأيام تترى وإنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مدى يدني من الأجل dukkan lokacin da kwanuka ya tafi zaka ga muna jin daɗi muna jin daɗi kwanaki sun tafi na ƙara shekara kaza amma dai daga bangare guda ba mu sani ba muna kusanta ajalinmu ne muna kusanta ne zuwa makabartanmu wanda kuma shine haka ne da yawa haka ne a rayuwa amma kuma ɗabi'a ce ta mutum yau idan aka ce kwanuka sun tai wani daɗi yake ji wani kuma me yake ji bakin ciki yake ji haka ne daman cikin al'umma wani la'alla an sa arman shi kwanuka Allah Allah yake su tafi kenan Allah Allah gani zai yi sun ki gudu wani la'alla yana so ya tafi wani waje ko kuma za a kawo mishi wani abu wani sako ko kuma wani kuɗi Allah Allah yake kwanuka su tafi amma wani wa wani idan ya dawo baya la'alla yana cikin gidan haya kwanuka in sun bai da abin da zai biya wani la'alla ya zamanto wannan ƙarshen kwanukan da suke tahiya zai zamanto zai yi retirata wajen aiki ke na gagami yake ciki yana cikin kunci yana cikin bakin ciki to idan ka lura dukkan kwanuka da suke tahiya a rayuwarka shi ne malam yake nuna suna dandake ka suna heƙe ka suna tahiya da rayuwarka ne alhali kai ko baka sani ba sai malam yace wa tad'uka manunu du'a asrikin ala ya sahi an ta uridu anka almanun ita ce mutuwa ta du'uka du'a a sidikin mutuwa tana kiranka kira na gaskiya ko da yaushe kamar mala'ikan mutuwa ne yana kiranka kira na gaskiya wanda kuma he ka amsa kawai lokaci ake jira yace ala ya sahi ya sahi ai ya sahibi ya kai sahibi na anta uridu anta kai ne wani ke kira ba kowa ba anta kai dai muke kira anta kamar mutuwa ko da yaushe mala'ika ya zo yana cewa yana kiranka kun yi randebu da mala'ikan mutuwa sk wannan randebun za a yi reportan shi bai yiwa a yi reportan shi in dai aka yi wannan tabbas sai ta zo duk inda mutum yake wannan sai ta zo yanan shi ne malam yake nuna maka a yanda mutuwa take kiranka a ko da yaushe kenan menene ya kamata ka ribantu da shi shine ka ribantu da lokacinka yanzu misali ramadan ya zo abinda ka ribanta da shi a cikin ramadan ka ribanta abinda ya wuce ya wuce har abadan abada ba zai dawo ba sai inda ranka Allah ya kadarta ka sake zauwa wani ramadan wannan shine Allah zai taimaka idan kuma ka samu tawfiqi na Allah shi ma wato kai aikin kirki a ciki mutuwa kuma ita kullun kiranka take kullun kiranka take kawai ajalinka ake jira wato ya zo sai ya zamanto kawai ka cika Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani malam yace araka tuhibbu irsan zata khidrin abatta talaqa hal atiyasu batta malam yake cewa na ganka wani kana son budurwa wadda take zata khidrin ma'abociya ado ko ma'abociya daki wadda an kawata ta abatta talaka al'akiyas batta wanda al'akiyas mutane wanda suke masu kaifin hankali sun mata saki-saki uku wanda babu komi kai kuma ita yanzu kai kake santa wannan budurwai wata budurwa ta shine yake ne duniya kai ya gani ba abin da kake so he duniya wanda dukkan mutumin da mai hankali ne shi kuma ya saki wannan duniya saki uku wanda babu komi a kan shi sai in ta je ta armi wani ta huto tukun ya arme ta to kai kuma ya ganka kana son duniya menene yake nuna maka ka yi tambihi akan wannan duniya kamar yadda a gaba zai zo ya baka labarin fa duniya ita yaya ne ne take fa idan ka dauki kayan duniya kai tsaye ka sa kayan duniya kai tsaye akan titi za ta tsiraitar da kai ka zamanto baka da kaya zan magane shi in Allah ya kadarta a gaba idan malam yana nuna maka ka nisanci dukkan abubuwan da ya shahi wato kawace-kawacen duniya kada ya zamanto ka kulla duniya wato akan a idan ka kai kullun duniya kai kullun duniya a rayuwa ka kawai idan ka huto ina za ka neman duniya ina ka huto neman duniya baka tunna lahirar ka ko kayan wanda da yawa cikin al'umman nan akwai su sai wanda Allah ya taimaka shine malam yace abatta talaka hal aqyas masu karfin hankali kamar yadda al aqyas jan'i na kayyis ya zo ta cikin hadisi al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut mutum mai kaifin hankali inji annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda ya binciki kanshi ya binciki rayuwar shi sannan ya ayi aiki aikin da zai same shi bayan mutuwa idan shine malam yake maka wato nuni akan shi masu kaifin hankali sun saki wannan duniya kamar yadda suka sake ta kenan sun saki wannan matar wadda take wato a bazzargi sun kama wato lahira suke nema sai malam yace tanamu dahar wai haka fi ghatidin biha hatta idza mittan tabahata wato kai ka kwashe duka rayuwar ka barci kake tanamu dahara kai can ka wai haka me yasa me ka fi ghatidin a cikin minshari a cikin shinkori na duniya kawai ka kwanta kai he barci kake baka san ba inda aka sa gaba a duniya kai kawai duniya kamar ka zo ne baka san ba inda aka sa gaba kawai kai rayuwarka kawai duniya duniya kawai abin da kake nema na duniya ne baka tana lahirarka shine ma ne yace hatta idza idza mittan tabahta har sai ka mutu tukun zaka samu intibai har sai an kai ka barzak ka taso an mero ma ranka ka ji san hannun kunnanka na dama yana jin wato mala'iku masu zawa za su maka tambaya kunnanka na hagun yana jin al'ummar da suka zo suka binne ka za su tahi su koma gida sai lokacin zaka yi tunanin hukaiwa a shekayi tambihi ina ma zaka ce wato rabbir ju'un la'alli a'mal salihan fi ma taraka Allah yace kalla innaha kalimatun huwa fa'iluha wa min wara'ihi barzakhun ila yawmi yub'asu kenan kaga wannan din nadama da zaka yi bata maka ba dama a wannan lokacin shine mallan yake cewa to kai ka kwashe kwanakan ka rayuwa duka barci kai a duniya da yawa zaka samu mutane shi a rayuwar shi jurniyar rana ta hutu ta hwada bai taba bai ba tunanin mutuwa ko daya kai a kwana a tashi yayi kwana daya biyu uku hudu bai sa ba duniya ma bai sa ba mutuwa ma a program yi shi to kaga wannan ai rabkana ta kai rabkana wanda kai kuma menene ya kawo ka wannan duniya na kai aiki ne ka samu guzurin da zaka je gobe ran tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya saka aljanna shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aksiru min zikri halimin lazzat wato ku yawaita ambatan me yanke me rushe dukkan wata lazza da kake ciki dukkan wani jin daɗi da kake ciki ku ringa yawan ambatanta sai zaman to kana tunawa fa idan ka tuna mutuwa zaka ji duk wani jin daɗi da kake ciki ya kofce maka ya cire sai zaman to kana tuna ka ringa yi aikin tanadin gobe gobe ranar tashin alkiyama don ya zamanto wato kayi aiki managarci Allah subhanahu wata'ala ya saka aljanna kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala can yake cewa alhaqumut takathur wato rikici na nemi-neman duniya ga baki ɗayanku ya shagaltar da ku har zuwa yaushe hatta zurtumul maqabir har sai ka shiga cikin kabari kun isa makabarta tukun zakka tuna ina ma nayi kaza ina ma duke da gare ni nayi sadaka ina ma duke da gare ni na gina masallaci ina ma nayi aikin kirki ina ma ramadan da Allah subhanahu wataala ya kaddara na samu kaina a cikin shi ina ma itikafi na shiga duka watan guda amma Allah ya riga ya kadarta haka lokaci ya riga ya tafi sai kuma wato idan ya zamanto wani ba wannan ba malam yake cewa fa kam za anta mahdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta wato fa kam za anta mahdu'un so da yawa malam yake cewa anta mahdu'un ka zamanto an yaudare ka da wannan duniya hatta ayi zuwa yaushe mata ina la tar'awi ba zakka dawo baka hankalta ka wa'aztu akan wannan duniya wato ya zamanto kayi aikin kirki wanda zai kai ka wato abin da ya shahi wato aljanna sai malam ya ce ababakar nan ya ce ababakar wasu malamai suka ce yana nihin ɗan shi ne ko kuma yana nihin wato malami ne da almajirin shi yake mishi nasiha ala kulli hali ya kawo ne ababakarin da autuka lau ajabta ila ma fihi hazzuka in aqalta wato ya kai ababakar in kuma kai ne ya kai sufyan don ka karrabo ma'ana ka gani kamar da kai ne ake yi ya kai malayin isa yake cewa da hautuka lau a jauta ina kiranka ina ma ka amsa me kake amsa ila ma fihi hazzuka lau aqalta zuwa ga abin da a cikin shi ne za ka samu rabo idan hanka hankalta idan ka samu wato kwalluwar tunani shine yake kiranka ababakarin da autuka lau ajabta ila ma fihi hazzuka lau aqalta kamar ya ce maka to menene nike da rabo in menene zan samu idan na amsa kiran naka shine ya ce maka ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahaita wa in amarta abinda nike kiran ka zuwa gare shi shine zuwa ga ilimi ilimi takunu bihi imaman zaka zamanto shugaba da wannan ilimin muta'an abin yi wa biyayya in na haita wa in amarta idan ka hana wani abu ko kuma ka umarta a yi wani abu misali kai ne allah subhanahu wa ta'ala ya baka ilimi ka zamanto ka ce ai ka ambata cewa abu kaza haram ne bi ma'ana ka ce haramun ne ba za a yi shi ba saboda allah subhanahu wa ta'ala ne ya hwadi idan kaga za a ma bi za a ma biyayya haka idza amarta idan ka umurta cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi sallah biyar a wuni da dare to shi ma za ma biyayya saboda me Allah subhanahu wataala ya baka ilimi wannan kuma Allah subhanahu wataala ne ya faɗi kenan shine malam yake cewa ila ilimin zuwa ga ilimi takunu bihi imaman zakka zamanto da wannan ilimin wato shugaba muta'an abin yi wa biyayya inna haita wa in amarta idan kayi hani da wani abu ko kuma kayi umarni wato da wani abu malam yace wayjilu ma bi'ainika min gishaha shi dai wannan ilimin zai yaye wa abin da yake cikin idanuwanka na wato yana na wani dindimi da kake gani duk mutumin da yake da ilimi da wanda bai da ilimi ai ba za su zama to ban daya Allah yake cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba su zama ba za su zama to daya ba to idan ka samu ilimi wannan ilimin zai yaye maka dukkan wani dindimi dukkan wata yana da take cikin idanuwanka wa yahdika tariqa idza dalalta haka kuma zai shiryar da kai zuwa ga hanya wato idan ka bace dukkan yanzu wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi zaka ga ba ɗaya bane wanda da wanda Allah bai bashi ba ilimi dukkan mu nan Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu ya bamu ilimi da ilimin wannan ne da Allah ya bamu kake yin sallah biyar kake zawwa azumi kai yanzu wani kana ganin shi da hankalin shi da hankali amma bai azumi to kaga mine ne Allah bai shirye da shi bai ba shi ba ilimi to kai wannan dan karamin ilimin da kake arwalla ka san baka yi ba sallah sai da arwalla ka gode ma Allah da ya baka shi da yawa Allah bai ba su ba wannan sannan wallahi idan Allah subhanahu wataala ya datar da kai kake neman ilimi kake cikin hanya wannan hanya ta neman ilimi to wallahi Allah ya maka babbar baiwa kuma Allah yana nufin ka ne da alkhairi saboda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din dukkan Allah dukkan mutumin da Allah subhanahu wata'ala yake nufa da shi yake son shi da alkhairi zai sanar da shi addini to kai ne ka zo gashi na Allah ya sanar da kai addini ka zo kana sallah ka san a sallah idan ka yi arwallarka ta kare ka guda ka san a sallah idan ka zo ka yi ruku'i he ka nutsu ba ka zo ka yi sallah buga buga ba ka tsayi ko kuma wani bawan Allah Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah ya shirye da shi ya sanar da shi shi ma ilimi aka yi sallar isha'i raka'a hudu ya tashi ya ƙara ɗaya kuma sauran gaba yake baya bayan liman to kaga wannan Allah bai shiryar da shi ba Allah bai shiryar da shi sani ba shi yasa sanin da Allah ya baka kada ka rena shi kada ka rena shi dole ya zama to ka yi aiki da wannan sanin shine malam yake cewa kenan zai yaye maka dukkan wata yana da take idanuwanka haka kuma zai zama to ya shiryar da kai hanya wato idan wato ka bada ai malin yake cewa a baiti na gaba yace wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka aljamala idha arita shi dai wannan ilimin da yake kiran ababakar zuwa gare shi shi dai ilimin tahmilu minhu fi nadika tajan ai tahmilu tajan tahmilu minhu tajan fi nadika ai zaka dora wani taj na sarauta na yake ce mishi hula mene banda hula kangu taj kangu na sarauta a najika menene naji majalisinka idan dukkan mutum mai ilimi ya zamanto a waje ake zamna da shi zaka gani kamar ya dora wani abin sarauta ne dukkan abin da ya shafi ilimi kan shi za a tambaya wani to kaza da kaza ku ne kuke zuwa makarantawa ya kamata wannan abin ya zama to kaza ke da kaga wannan falala ce Allah subhanahu wata'ala ya maka shine ma da yace wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka aljamala idha arida haka wannan ilimin zai tufatar da kai tufa ta ado zai sanya maka ado tufa ado idan ya zama to ka zaman to baka da tufa idan ka tsiraita wato dukkan mai ilimi wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi ilimi zaka ga dukkan wani rukukuyi da ya shiga sai Allah subhanahu wataala ya hudda shi wannan haka a tabi'a ce ta ilimi Allah subhanahu wataala idan ya ba mutum sai malam yake can Allah yake cewa libasu taqwa zalika khair sai malam yake cewa yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan wa yabqa zikruhu laka in zahabta haka dai wannan ilimin yanaluka naf'uhu ma dumta hayyan kana raye amfanin shi yana zo maka amfanin wannan ilimin tun kana raye zaka fara ganin amfanin wannan ilimin haka kuma wa yabqa zikruhu laka in zahabta idan Allah ya sa ka rasu kuma ambatan wannan ilimin ambatan ka zai zama to ya dawwama wanda wannan ilimi haka yake hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mine idza mata insanu in qata anhu amaluhu illa min thalatha idan mutun ya mutu dukkan aikin mutun ya yanke sai abubuwa guda uku yace sadakatun jariya sadaka wanda yi mai gudana kai ne Allah ya kadarta kana cikin rayuwarka kai gina masallaci ake sallah a ciki kai ne cikin rayuwarka Allah ya kadarta kai wani wakafi ka ce wannan dukiya a taimaka ma addini amma ana amfana da shi wannan to zai tsaya ko da bayan ka rasu matukar abin yana nan ko kuma ne ilimin yuntafa'u bihi ko kuma wani ilimi ne wato kai ka bada shi ake amfani da shi mu duba mu gani shine malam yace yana duka na fa'u ma dubta hayyar matukar tun kana raye zaka gani amfanin shi yana zuma yanzu ka duba ka gani irin manya-manyan malamai yadda suke karantarwa tun suna raye tun suna raye zaka gani irin yadda karatunsu Allah subhanahu wataala yake sa ya watsu ya tafi inda su ba su tafi ba wani inda har abada ma ba zai tafi ba karatun shi ya tafi kuma can ka gani idan matukar mutum ya kyautata niyya ya yi ikhlasi sai Allah subhanahu wataala ya bashi lada to haka ilimi yake tun kana raye haka idan ka mutu yanzu wannan mai littafi yana ina sai hijira tana 459 ya rasu yanzu akalla wajen shekara dubu ba wani abu ya rasu amma hukuna gani gashi nan Allah ya wannan yake nuna irin karfin ikhlasin mutum Allah ya kare musu za su yi su samu suna samun lada har yanzu mu duba mu ga irin manya-manyan malaman hadisi Imam Bukhari Imam Muslim kai ka ce Imam Muslim in ka fita zaka game da shi a yanda ake karatun irin Imam Nawawi 40 hadisi ka duba ka gani gashi nan littafi ne duka hadisai 42 ne a cikin shi amma dukkan wata matakaranta islamiyya zaka gani akwai shi ana karantarwa ya mutu tun wajen shekara ta 500 da nawa ya mutu amma mene aikin da yi na ilimi yana babu abin da zai maka irin wannan abubuwan in ba kamar ilimi ba ko wani cikin wannan abubuwa uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata bancin wannan uku ilimi ne ma kawai mafi yawa zai maka wannan saboda sadaka mai gudana sadakatul jariya la Allah ya zamanto an rushe wani abun misali masallaci ne kai ana sallah ya zamanto an yi wani karni an rushe shi an ce wannan tsohon model ne kafin a gina kuma aka samu wasu in Allah ya kadarta aka samu wasu kuma suka sai da wurin makagan to sai a hankali ko kuma da wanda yake da managarci da kuma Allah ya baka da shi ma ya karantar yayi ilimin yana ma addu'a to idan ya rasuwa kaga ta tsaya amma ilimi wa yanzu wannan wanda muke karantawa shekara dubu da wani abu an batanka ilimin ka san kuma ba karamin lada bane shi yasa ilimi idan Allah kamar yadda muka ce idan Allah ya sanya ka hanya ta ilimi wallahi ka rike Allah yana son ka da alkhairi ne kada ka yi wasa kuma ka kama shi bil jiddi wal ijtihad ka tashi da kokarin ka ya zamanto ka bi wannan hanya ka nemi wannan ilimi ya amfanar da kai ya amfanar da wato zurriyyar ka gabaki daya sai malam yace huwal adabul muhannad shi wannan ilimin takobi ne al adab takobi al muhannad wanda baya kekashewa ko kuma baya koma baya bai dadishewa ko kuma ka ce in ya fuskanci waje baya dawowa baya misali a ce wannan takobi ko in ka fuskanci abokin dawo ba abokin gaba babu babu juyawa baya kamar yadda takobin annabi sallallahu alaihi wasallama yake to idan ya zamanto ilimin wannan shine yace huwal adabul muhannadu laysa yanqu tusibu bihi makatila man aratta dukkan mutumin da ka nufata da shi to ya ka same shi a ce takobi ne ce mai jini na wuce wanda idan ka buga zaka sare kan mushriki sai kan ya huda tukun takobin zai hudo ba tare da ya taba jini ba irin yanda yake da kashi to haka ilimi yake dukkan inda mutumin da yake da ilimi idan hujja ce aka so zaka gani kai kaza mas'ala kaza malami ne ne kaza ne aya ta biyu a cikin alkur'ani arrahmanir rahim aya kaza daga ilimi ne to duk ilimi haka yake kamar takobin wannan ne almuhannad qira hindi laysa yambu wato bai da da shewa ko kuma bai juyawa baya to sai bihi zakka nufi dukkan mutumin da ka nufe shi da shi to zakka same shi himalin yace wa kanzul shi ne ilimin nan tun ɗazu yana ma magana ne kan wane ababakare ilimin nan da nake kiran ka zuwa gare shi wa kanzun shi wata taska ce wata zinariya ce la ta khafu alaihi lissa ba ka tsoron barayi akan wannan ka san duk wanda Allah ya ba shi dukiya ko Allah ya ba shi zinariyoyi zaka ga yana kaffa kaffa yana kare ta la ta khafu alaihi lissa to shi ilimi baka tsoron barayi akan shi sannan kuma hafiful hamli mai saukin dauka ne yujadu haisu kunta dukkan inda ka je wato zaka same shi ilimi baka tsoron barayi da shi dukkan inda ka je zaka tayi da abinka kana masallaci da iliminka kana gida da iliminka baka zamanto ba cewa kana an tare ka akan titi kan a tambaye ka kan wani abu ka ce wallahi ka bar ilimin a gida ai baiwa amma ana iya tambaye ka wane da Allah kai ne kake da dukiya wane da Allah muna son shiga ɗari ko kuma muna so a taimaka ma musulunci muna so a taimaka masallaci na a mana wani abu ka ce wallahi kudin ya an je banki ko kuma suna gida amma ilimi bai wannan ana tambaye malami kan titi kai tsaye kaza da kaza da kaza zai ba da amsa mas'ala kaza malam eh kaza kaza ne aya alqur'ani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ne shine wa kanzul la takhafu alaihi lissa wata taska ce ta zinariya wadda bakka tsoron wani barawo akan wannan tana cikin kanka kuma hadiful hamli mai saukin ɗauka ne baka taba shi ba an ce da ilimin mutum wandan ilimin shi kanshi yana rinjaye shi ko an taba yi a ce ilimin shi ne wai ya sa kanshi yake rinjaye shi to ka duba kaga mutane yadda suka harda ce alqur'ani aka harda ce sahih bukhari wani ya harda ce muslim an harda ce tafsirai an harda ce kaza an harda ce littattafan fiqhun nan gabaki daya adari ishmawi iziya risala askari muhtasar mudawwana muwatta kutubu sitta kazo amma haka yanda kaga mutum tana yawa wani kaga Allah ya mishi karamin kai ba kuma da ilimin shi to shine hafiful hamd mai saukin dauka ne kuma yujadu haisu kunta dukkan inda ka tahi wato zaka same shi zaka samu ilimin ka kana tare da ilimin ka shine magabata kamar yadda muka wadi a cikin karatunmu cewa suke cewa duk ilimin da ya zamanto baka shiga ban daki da shi ba ilimi bane duk iliminka in dai baka shiga ban daki da iliminka to wannan ba ilimi bane suna nuna maka irin karfin ka dace akan harra ya tsaya a kwalloka ai ai gara ce a kwalloka an ce wannan mai ilimi ne ba ya shiga ban daki ko kuma an ce wannan alaramma ne ya harra ce alqurani ba ya shiga ban daki to wannan na kwalloka shine ilimin kuma shine ilimin ka amma in ya zamanto ilimin ka a qur'ani ne yake ka dauki qur'ani zaka karanta baka harra ce ba ai ka ka shiga da qur'ani cikin ban daki amma alaramma ya shiga ban daki shi saboda akwai fotokofin shi a cikin a cikin kwallowar shi kenan shi ilimi haka yake shine malai yace wa kanzul la takhafu alayhi lissa hafiful hamli yujadu haisu kunta sai malai yace yazidu bi kasratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadadta haka dai ilimin nan yazidu bi kasratil infaq dukkan lokacin da ma'abocin ilimi yake yawan infaq yake yawan ciyarwa yake yawan koyar da wannan ilimin to yazidu yana karuwa saboda kafin ya zo ya karantar sai ya ƙara bincike duk lokacin da ya karantar kuma abin ya zamna mashi haka kuma akasin haka nan wayan kusu umbihi kaffan shadadda idan kuma baka ba da ilimin nan sai zaman to rage ma zai shi wannan ilimi haka yake wanda ka gani yana tsoron ba da dukiyar shi yana tsoro ne ta rage wanda idan ka yi dan Allah kai sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukiya bata taba rage ba saboda ka yi sadaka sai dai kai ne kake tsoron kawo kaje kakkaje kai amma ka yi imani da Allah subhanahu wataala dukiyar ka bata raguwa dai ta karu to haka shi ma ilimi duk lokacin da kake ba da ilimi zai zamanto karuwa yake sannan ba da ilimi ba sai ya zamanto wacewa a a sai kaza da kaza da kaza la Allah kuna da wasu abokai wanda kuke zama kai ka karanci wani abu je ka sanar da su cewa ne kaza da kaza da kaza zo in sanar da kai wani abu kaza da kaza eh kaza da kaza idan an yi kaza kaza ne hukunci shi hadisi kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza sai ka kai ilimin ya zamna maka daram daram kuma ya zamanto ka ƙara samun wata fahimta ma sai ya zamanto kuma wannan koya mishi da kai ya zamanto shi ma ya sani kuma ya yi amfani da wannan wanda da yawa an samu cikin magabata sai ya kirawo jariyar shi baiwar shi ta zamna ya ya buɗe hadisi ya yi ta karanta mata ita kwa ta ganiya ya yi ta karanta mata hadisai ita kwa ba ganiya ba take ta ce ita ba ta ganiya ya ce ya sani yana so ne ya karantar saboda shi ya zamna mashi to ka gani wannan yana zamnan ma da mutum ilimi shi ne malam ya ce wa yan kusu in bihi kaffan sharanta idan kuma ka zama to baka ba da ilimi to ilimin ka zai zama to kullum yana ragewa sai zama to a shekara goma da wani abu ka san shi ma sai ya zama to baka sani ba yau to wannan duka yana daga cikin rashin ba da ilimi sannan kuma la'alla ya zama to inda gangam ne ma kai ko ana tambaya ka kana hanawa ya zama to Allah subhanahu wataala ya kama ka da hukuba akan koyi ilimi kamar yadda al'ada ce ta yahudawa da ahlul kitabi sai malam yace falau qad zukuta min halwa wa ta'aman la atharta ta'alluma wajtahadta da ka dandani wato dadin ilimi malam yace wallahi da ka zabi neman ilimi kuma da ka yi matukar kokari shine yace wajta hatta da ka yi matukar kokari akan neman wannan ilimin da ka dandani dadin ilimi wallahi ilimi dadi gare shi ilimi dadi gare shi saboda diyawa cikin idan ya zama to Allah ya taimaka kana cikin wanda suke karatun addini zaka gani wata ran kawai in baka karanta ba wani abu na addini baka jin dadi guduwa mu gani magabata kafin mu fara sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo tarihin albani albani rahimahullah babban albanin wanda yake da littafin sifatu sala eh da ya kai a maktaba ta garin su yadda yake zuwa in yaje ya jira an bude in aka zo kuma ya an ce mishi an rage kai da karshe ma kilan maktaba aka bashi kilan biblioteca aka bashi aka ce kawai ya shiga shiga yake ya kwana shiga yake kwana yana karatun su kawai daɗinsa akan wannan karatun yana gadar rashin lafiya ɗan shi yake ba da labari yake cewa yana mamakin baban shi yana gadar rashin lafiya zaka ji ya karanto hadisi kaza da kaza ko kuma ya ce ɗauko min littafi kaza wata da ya ce ɗauko min sunan abu dawud dubo min hadisi na dubu kaza da kaza da kaza da kaza ya ce dubo karanta mini shi ya karanta mishi ya ce yawwa sai bon rihi mida su rayuwarsu kamar kenan a rashin lahiya yana kwanci a ganin rashin lahiya amma a lokacin ma cikin neman ilimi yake cikin muraja a ilimi yake mu duba mu gani irin su Imam Bukhari su Sufyan Sauri wanda yake nuna cewa cikin dare yake cewa sai ya falkawa sama da goma sha biyar yana kunna hudula fitilar su kuma ba irin tamu bace kai da ka kunna kwanta ka guda a ci balbalci sai ka zo ka ma inda duwatsu ne ka tada ta ma da shara ce ka tada ta ya duba wani abu ne cikin barcin shi ya tuno da wata matsala yake tsoro ka gari ya waye ya manta ya tashi ya rubuta ta ya koma barci sai ya tashi sama da goma sha biyar wannan ilimi masu ilimi daɗinsu akan ilimi yake kai ma ka jarraba idan Allah ya dukufa ka dukufa akan neman ilimi sai ka gani biwa rana ta zo ta wuce baka samu baka je ka karanta wani littafi ko kuma kai wani abu makamancin haka ko wani malami yake ce mini eh yake ce mana sunan Abi Dawud ko kuma sunan Ibn Majah ne ce ya karanta shi a kwana 21 muraja'a shi a kwana 21 kai ka jarraba wata ranka sama kanka cewa zan dauki sati guda ko wata biyu in samu wani littafi in karance shi zaka iya la'alla in ka fara ka ringa jin abu da yauni da yauni da yauni amma da ka fara sai ka gani ka wuce daɗin ilimi wasu magabata mun gani irin sai imamu shafi idan suka zo suna harda idan suka bude fashe in wannan kai sun rihe wannan in suna hardan nan saboda kai yace yana nan idan shi ya walƙi wani abu a nan ya hardace an samu cikin magabata wanda shi ya je sayan littafi kawai daga ya ɗauki littafin kawai ya buɗe haka ya hardace sai ya kai mai sai da littafin da ya gane ya ce a sai nan ka zo ka in ka ɗauki littafi ya yanci bai wa ya zama to ina sai da littattafai kai ka zo ka ringa harda cewa kuma ka bar da littattafai ka yi ciniki ka sai in ya so ka je gida ka harda ce in ka ila ma ka je ka ba da shi to kaga wannan ilimi ne kenan shi ilimi daɗi gare shi ne malam yake ce ma falau zukta min halwahu ta'aman falau qad zukta min halwahu ta'aman da a ce ka ɗanɗani wato daɗin ilimin nan wato la'asarta ta'alluma wajta hatta da ka fifita ilimi akan dukkan komi sannan kuma da kayi matukar kokari akan wannan neman ilimin malam yace walam yashghaluka anhu hawan muta'un wala dunya bi zukhrifiha fatinta haka hawan muta'un san zuciya wanda yake abun bi da bai shagaltar da kai ba akan neman ilimi haka ita ma duniya da dukkan wasu kawace-kawacen duniya da ba su zamanto ba sun fitintine ka wato akan wato wannan neman ilimin lokacin namu ya kai la'alla kenan kenan mu tsaya a nan insha Allah sai zuwa gobe kenan mu tashi kenan gobe insha Allah a masallacin sabiru huda tsakanin magariba da isha kenan za mu ci gaba in Allah subhanahu ta'ala ya kai mu da fata abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم